أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ۖ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسقي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم yaushe za a ba waɗancan mutane magafiratun wa ajirun karim yaushe za a ba su wannan babban lada randa za a ba su wannan babban lada yau matarar mumini na wal muminati ya tsaye nuruhun bai na aidihu bai imani ranan tashin kiyama ranan da muminai maza da muminai mata haske yana musu jagora ta hannun damansu da ta gabansu ya adihim rabbun bi imanin tajrimin tashin haru haske yake musu jagora yau matar mumini na wani ran da za a ga muminai maza da muminai mata ya tsaye nuru bai na aidi wa bai imani haskensu yana tafiya gaba gare su da ta damacinsu ana ce musu bushire kumul yauma jannatun ta jimin ta haru mala'iku suna ce bushire kumul yauma albishirinku yau albishirinku yau kamar yadda ayar ayar suratul mumin take cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ushrikum al yawma yau dai rana ce ta albishir naku jannatun aljanna ce tajri min tati halan haru wadda korama guda hudu suke gudana a karkashinta wato magudanin ruwa mai kyau magudanin nono mai kyau magudanin giya mai daɗi magudanin zuma tatacciya da yi da khalidi na biya an kaddara musu dawwama a cikin wannan aljanna zalika samun wannan haske da samun wannan albishir da samun wannan aljanna huwa shine alfawzul azim babban rabo Allah ya bamu
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أن أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجوا وراءكم فالتمسوا نو- فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وأن رانا ranar da za a saka wa waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi suka suka yi infaki wato ciyarwa wajen ah, wajen yaƙi ko ba da farillan zakka ko kuma taɗawa ko kuma taimako ranar da za a saka musu ranar da aka gaya muku za su fito tare da haske ne a gaba gare su da ta damacinsu mala'iku suna musu albijir sun shiga aljanna sun dawoma a ciki to munafukai fa wanda suke sallah da su a masallaci daya sufa a wannan ranan sukan munafukai yau mai kulu munafiquna wal munafiqatu ranan da munafukai maza da munafukai mata suke cewa lillazina amanu suna gaya wa masu imanin gaskiya unzuruna naktabiz min nurikum ku dakata mana mu rika tafiya cikin haske kuma hasken ku mana kamar misalin da motoci ne suke tafiya wannan suna da haske da daddare wannan suna da haske wannan ku idon su ya mutu to albarkan motoci abokan tafiya masu hasken nan sai wanda idon motan su ya mutu mutu nan ya mutu din nan yana tafiya cikin hasken waɗancan motocin to in masu hasken sun tsere masa yaya zai yi sai duhu to yau mai kulu munafiquna wal munafiqatu illazina amanu unzuruna ku dakata mana naktabis min nurikum mu dosana daga hasken ku mu rika tafiya cikin hasken ku mana ilarji'u wara'akum faltamisu nura to dama da hasken namu ne kuke tafiya eh ku koma inda muka dauko hasken mana ku dauko naku ku koma inda muka dauko hasken namu kuma ku dauko na- naku faltamisu nura fa duriba bainahum bisur ana cikin haka ana cikin haka sai a kawo katanga a sa tsakanin su munafukai marasa haske da muminai masu haske din nan lahu babun shi wannan katanga lahu babun yana da kofa batinhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibali al'azabu wato ciki cikin daga daga ciki kofar daga ciki in an shiga to a- nan ne rahama take daga waje inda aka bar munafukai kuwa nan azabar take yanzu kamar misalin AC shi wannan wanda muke- eh, wanda ake shan sanyi da shi din nan Eh, to eh? air condition to misali wani an ce masa ya sa shi amma ɗari ake ji ana son ya sa shi ta wajen zafi sai ya sa wajen zafi bai iya ba kullum ta zafi ya iya to da zafi ya zo kuma an ce ya sa shi sai ya sa wajen zafin har yanzu domin ta wajen ah, fiskarsa na yake- yake ba da sanyi ta wajen bayansa yake ba da wuta gashi kuma shi ɗaya ne to cikin ɗaki cikin in- in ka shiga cikin katangar nan rahama take bayan kuma nan azaba take فالتمس النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلي سنا كيرم مسلمي مؤمني ku tsaya mana ku tsaya mana mu ba mutanen ku bane ba tare muke sallah ba ba tare muke azumi ba ku tsaya mana alam nakum ma'akum qalu sai mu'minu ce bare haka ne walakinnakum fatantum anfusakum amma muna sallah tare amma ku kun fitini kanku kuna shakkar abin da kuke na anya kuwa gaskiya ne kuna yi ne don kar a yaƙe ku a ce ku musulmi ne shi yasa kuke sallah tare da mu kuke ba da zakka tare da mu eh, kuke yin komai- kowane aiki amma cikin zuciyarku ba musulunci kun fitini kanku fatantu anfusakum wa tarabbastum kullun kuna ce to Allah zai kawo ni zamani a zo kawar mana da waɗannan mutane huta da irin waɗannan abubuwa wato abinda suke faɗa kenan in sun kaɗaita Allah ya kawo rumawa da farisawa idan abu amir in ya samu nasara ya ɗauko sojoji daga faris daga rum za zo a kawar mana da waɗannan mu huta wai za ka kau da annabi da sahabbai a huta da wannan addini da ya zo garin su ya dame su su munafukai wa tarabbastum wartabtum kuka yi shakka mutanen maka kuma suna ce na tarabbasu bi raibal manuni za mu rufe shi mu jira mutuwa ta zo ta ɗauke shi wannan kuma suna jiran wai wai kafiran faris da rum su zo da sojoji su ɗauki annabi da sahabbai su bar garinsu su huta da garinsu Allah ke ta alaihim da'iratu sau'i ko juyi ya zo ma dai ba akan annabi da sahabbai ba sai dai akan ku juyin zai sauka ba akan su ba wa tarabbastum wartabtum kun yi shakka kun yi shakkan addinin nan da aka kawo shin an ainihin gaskiya ne ko ba gaskiya bane ko dai kun zuba ido a cikin zuciyarku babu sallah amma kuna sallah مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومجد الله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا حتى خوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم وتربصتم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لكم نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنع عنكم من المؤمنين wato kullun suna sauraron wani abu dai su dai suna haɗe da kafirai amma suna sallah kullun suna neman labaran kafirai wanda za su su yaƙi annabi amma suna sallah suna sauraron wata rana ta zo a kau da waɗannan wartabtun kuka yi shakka watarabbatun wartabtun gharatkum lamaniyu gurce gurce sai suka yaudare ku kuka bi son zuciya kuka bi sheda kuka bi kuka bi maganan kafirai da maganan munafukai wa gharatkum lamaniyu hatta ja amrullah ana nan ana nan har lokacin da Allah wa zara amrullah wa mukarihun Allah ya ɗaukaka sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ba sa son haka wa gharrakum billahi al-gharuru al-gharuru shaydan mai yawan rudi mai yawan yaudara sai ya yaudare ku tun daga duniya shi yasa yau muka zo nan mun yi sallah tare mun yi ayyukan addini duk tare to ai kuma kun biyo mu a cikin hasken mu kamun mu rabu ranar lahira Allah zai kai munafukai ya nuna musu aljanna kowa nuna masa gidansa kun gani kun gani ya to ku dawo sai a kai su wuta sai ah Allah ka san wuta za ka kai mu me yasa ka nuna mana aljanna Allah ya to ni kun san ku ba musulmai ne me yasa ku nuna min sallah kun san ku ba musulmi bane me yasa kuka nuna mini sallah yadda kuka nuna mini sallah ni ma na nuna muku aljanna da ta gaskiya ce da aljanna ta zama gaskiya tun da yake ta ƙarya ce kun nuna mini na nuna muku wa gharrakum billahi al-gharur ubangiji ya jeranta mutane yayi masu haske kashi uku masu duhu kashi uku sai ya sa kashi na bakwai din gasket tsakanin masu haske da masu duhu wato sama ta ƙoli gaba ɗaya fadan Allah kenan annabawa da mala'iku haske zalla in an sako kashi na biyu siddiƙai da sauran muminai haske amma ba zalla ba domin sama haske zalla sai su zama masumai to in an zo kashi na uku na hasken sai aka akwai haske akwai duhu akwai haske akwai duhu a gauraye to daga nan sai a ɗauki munafukai sai a sa su ne gasket tsakanin kafirai da musulmi su zama kamar ragon uda in wani ku ya san ragon uda ragon uda rabi baki rabi fari idan kana son ragon uda ya zama bakin rago nemo bakin kyalle ka rufe wurin farin in ka rufe farin wurin bakin ka rufe da farin kyalle to sai ragon uda ya zama farin rago in ka ɗauko bakin kyalle ka rufe wurin farin sai ragon uda ya zama bakin rago wai zalikul lazina amanu qalu amanna an sa farin kyalle kenan wa za ka rawi lashi yadinihim qalu inna ma'akum an sa bakin kyalle kenan ya zama bakin rago to daga wannan wannan gasket nasu abin da ya sama musulunci abin da ya sama kafirci abin da ya kasa kafirci su ne gasket a cikin wuta kam fi darakil asfali minan nar kasa da kafirai za a sa su amma wajen martaba saboda girman sallar da suke yi sai a dora su kan kowane kafiri wajen martaba don ba a yakan su ba a yakan matan su ba a musu duk abin da ake wa kafiri ba a musu saboda martaba sallar da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya rada masa yace wane anguwan nan shine shugaban munafin anguwan nan ya kamata a kashe shi a cikin rada ya faɗa masa annabi yace ma umirtu an aqtul musallin ni ba umurce ne shin baya sallah ne yana yi amma ina amfanin sallarsa yace Allah ba umurce ni in kashe masu sallah ba sallallahu alaihi wasallam to kasa da su wuta bun bangaren yan wuta ne sama da su haske na musulunci wanda ya taso tun daga annabawa ya biyo ta mala'iku ya biyo ta sahabbai ya biyo ta waliyai ya biyo ta muminai ya zo wajen su a nan hasken yake daga an zo inda su munafukan suke to duhu ya kama kenan daga nan kuma kasar munafukai sai kafirai alul kitabi muna auren ƴaƴansu muna cin yankansu saboda muna da zumunta zumuntar tamu sun yarda da Allah sun yarda da su annabawa sun yarda da littattafai sun yarda da tashin kiyama da sakamako sun yarda da wannan inda muka rabu to su sun kafirce waɗansu annabawa da waɗansu littattafan Allah suka zama innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaikum al-kafiruna haqqan to saboda wannan yazzumunta suna kusa da da suna ƙasar munafukai munafukai suna ƙasa da muminin kirki to ƙasa da waɗannan alul kitabi akwai arna masu tsafi sun san Allah amma ba sa bauta masa sai ce su ba su gaji bauta Allah ba dodo suka gada to waɗannan ba mu da kowace irin zumunta tsakanin tsakanin mu da su ba auren ƴaƴansu ba cin yankansu to tsaka ƙasa da su na ƙarshe yadda Allah ya buɗe sifofinsa ya sa annabawa da mala'iku cikin sifofinsa in kai imani da shi ba zai karɓe ka ba sai ka haɗa masa da waɗannan ya aje su a fadarsa inna lalli inda rabbika in kai imani da shi ba zai karɓe ka ba sai ka haɗa masa da mala'ikunsa da annabawansa to su kuma ƙasa ɗin yadda aka buɗe fadan Allah aka sa waɗancan nan ko sai aka buɗe fadan halitta sai aka sa su ciki in sun dubi gabar halitta suke gani in yamma ne halitta suke gani in sama in ƙasa sai ka ce kai ba abu koyi ma sai halitta wai ba Allah saboda Allah ya kulle su cikin akwatin halitta ba sa ganin komai to su ne kafirai dahariyawa wato masu cewa neca take abubuwa ba Allah ba to su munafukai suna tsakani ne saboda haka bangaren su ɗaya bangaren wuta bangaren su ɗaya bangaren sanyi wato bangaren inda suke da kafirai bangaren wuta bangaren zafi ta bangaren inda suka baro wajen muminai kuma bangaren rahama fadul bayanu bisur lahu babun batinuhu fihi rahamatu wa zahiruhu min qibali al-azab Allah ya kiyaye فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم أنا جاي مكو يا منافقين أنا جاي مكو لا يؤخذ منكم فدية duk fansar da kuka kawo a kiyaye ku shiga azaban wuta ba za a karɓa ba ko me kuka kawo a fanshe ku gaban shiga azaban wuta ba za ba za karbi fansan ba a da wannan lillahi na kafaru ma fitar jami'an wa mithluhu ma huwa lafta min sil azabi ma tuqbil min ba za karba ba innal ladzina kafaru lan tukuni an innal ladzina kafaru law anna lahum ma fi ardi jami'an wa mislahu ma hu laftadaw bihi min su'i al'azabi yawm al-qiyamah wa badala min ma lam yakunu yatazun law ka duk abin da suka bar ko da za su cika duniya ne gaba ɗaya da zinariya mil'ular da zahaban lafta daubi sun cika duniyan nan da zinariya su ce su ba da zinariyar a fanshe su daga wuta ko ma wal mislahu ma'ahu kamar wannan duniya cike da wata duniya ma a cike ba za a karba ba da su munafukai da su kafirai kuma babu babu wurin komawa wa ma waykumun nar makomarku da ku kafirai da ku munafukai makomar ku wuta kamar yadda Allah ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a mawaikum nar hiya maulaykum ita ce ta jibince ku kuka jibince ta ba ku jibinci Allah ba Allah bai jibince ku ba ba ku jibinci muminai ba muminai bai su jibince ku ba muminai kam إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون suko dama zalika bi Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahum shi Allah mai jibintar muminai ne kafirai ba su da wanda zai jibince su sai dai wutar ita za ta jibince su hiya maulaykum fa bisal masiru amma makoma yayi muni Allah ke ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين كفروا من قبل فطال عليهم لمد فقست قلوبهم فقست قلوب
ka tujada Allah yana so a yi amma ba ce dole ba inna Allah yuhibbu tawwabin ya ta kunna kafiran la lakum tulihun amma in na shiga ya zama alƙawari ya zama dole akan kowa kuma ta hajjin na da kana so in na shiga ba a ba za ka ji wannan ibada ne saboda Allah yi ta har mutu salatin annabi da istighfar da ya da kuma ba a harar tijaniya da ko ta dari da dari kuma da suka dari uku da goma sha uku duk kuma suna da kyau sannan kuma ba a zuwa ziyara masoyi wani yayi ziyarar wuri kamar bara na sai wanda bai da gafi su zuwa bara kulawa da sallah yi ta cikin jama'a da girma mu jiya jin jiri a jabu sallah ab jabu wazifa jabu suke da jumma in kuma a abu suna da abu sannan kuma bara da ku ƙara tsoron allah don ku samu damar jin tsoron da aka yi da jami'in wanda ya za ku iya yana da ba da ya duka da ba da ya
ألم يان للذين للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمدوا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wannan aya bayan sahabbai sun huta da sharrin kafiran makka sun koma madina sun zauna to suna jin daɗi masu ba da dariya suna ba wasu dariya ana dariya sai Allah ya aiko da wannan aya yace alam ya ni lillazina amanu an taksha qulubuhum li zikrillahi shin lokaci bai yi bane ga muminai zuciyoyinsu su ƙara tsoron Allah su ji tsoron Allah saboda tuna Allah da ambaton Allah an taksha qulubuhum li zikrillahi zuciyoyinsu su ji tsoron Allah saboda zikirin Allah wa ma nazala min alhaqi da abin da yake sauka na gaskiya kaga zikirin Allah anan la ilaha illallah da kuma abin da duk ya biyo bayan la ilaha illallah wa ma nazala min alhaqi kuma tunda yake qur'ani sunansa zikiru ne shi ma sai aka adhu adhu bayanin wa ma nazala min alhaqi da abin da ya sauko na gaskiya alqur'ani kenan wata da mutum na son zuciyarsa ta yi kyau Allah ya ba da magani ya ce yawanta zikirin Allah yawanta karatun Qur'ani zan nana ta ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق yanzu lokaci bai bane ga muminai a zuciyoyinsu su ji tsoron Allah su yawanta zikirin Allah su yawanta karatun abin da Allah ya saukar wa annabi wa ma nazar min haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada su zama kamar mutanen da aka ba su littafi kamun a bamu sune yahudu da nasara faɓala alaihim walamadu da lokaci ya yi nisa tsakanin annabawa sai faƙasar ƙulubuhum sai zuciyoyinsu suka yi tauri suka mance da Allah suka mance da aikan da Allah ya aiko Musa da shi ko suka mance aikan da Allah ya aiko Isa da shi faƙasar ƙulubuhum wa kasirun minhum yawancinsu sai suka zama fasikuna sun bar hanyar Allah to amma mu ubangiji ya ce mana ya saukar mana Allahu nazzala ahsan alhadisi kitabun mutashabiyan matani tabsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa julud thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah wato alqur'an da aka saukar mana matukan muna karanta shi to za mu ji zuciyoyinmu sun yi tafshi har jikinmu ya kama zikirin Allah ya kama jikinmu saboda haka ne a wani wuri yake cewa utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanhiya lil fahsha wal munkar wa la zikrullah akbar in ka ji zuciyarka ta yin kyau to ka yawanta sallar nafila kuma ka hada da karatun qur'ani kuma ka hada da zikirin Allah in ka da zikirin Allah din nan domin zikirin Allah da ubangiji ya rantse da zatin sai ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujura wa taqwaha bi dawla man zakkaha wa tawa man dassaha Allah ya rantse da zatin sa wanda ya halicci dan adam ya masa zuciya ya daidaita mutum din da zuciyarsa a cikin sa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai masa ilhama iri biyu ilhama wadda ta sake ilhama fajirci ko ilhama tsoron Allah idan mutum ya haɗa kai da bayin Allah yana ta zikirin Allah sai Allah ya haɗa shi da ahlut taqwa mutane masu tsoron Allah idan ko mutum ya saki jikinsa wajen mutane kawai wajen shaidanu to sai a yi masa ilhama na shaidanci wannan wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah Allah da kansa ne zai ba ku ilimi tsakanin ku ku da shi wa Allah na millar na ilman wannan kuma wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in qatumuhum innakum la mushrikun shaydanu su ma suna yin wahayi irin nasu wa shaydanu yan uwansu na mutane don su tsaya su yi ta jayayya da mutanen gaskiya wannan suna samun madadi daga Allah daga daga bayin Allah suna faɗin gaskiya Allah wannan ku suna samun madadi daga shaidan na zage-zage da maganganu iri duk abin da ka faɗa suna da amsa duk abin da ka samu daga Allah ka faɗa su ma suna da abin da za su amsa daga shaidan liyujadilukum wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum saboda su jayayya da kul yuthidu bihi alhaqa wato wajadalu bil batil li yudhidu bil haqq su suna jayayya ne da ƙarya ba aya qur'ani ba hadisi a injiwa ne kawai injiwa ne kawai nan ko ana samu ne daga qur'ani da hadisi su zamu su tura gaskiya da wannan jayayya fa alhamaha fujura wa taqwaha kadabla man zakka haqiqa wanda ya tsarke zuciyar ya samu babban rabo wa kad khaba man dasa wanda ya turbude ta kuma ya yi asara kamar an ka tambaya ka ce da ya ake tsarkake zuciya ubangiji ce kadafla man tazakke wa zakara sma rabbihi fa salli hakika wanda duk ya tsarkake zuciyar ta sai yayi babban rabo din nan yanda ake yi wa zakara sma rabbihi wanda yayi wata zikirin Allah ubangijinsa fa salli yayi sallah to shine ke gyaran zuciya ai ta kokarin gyaran zuciya maimako abatta shedan ya zauna ciki ya taimaka wasu wasi duk abin da malamai suka faɗa kana da amsa da zaka ba su suna da hujja kai baka haddace qur'ani ba ba ka haddace hadisai amma ka haddace duk abubuwa da za ka yi raddin kai za ka tura gaskiya da shi kamar yadda kafirai suke cewa su ce muhammadu ya ce kada mu ci yankan allah amma sai shi ya yanka da bakin karfe mu ci wai yankan allah mushe kenan to da yankan allah din wanda arna suka dogara da shi da yankan muhammadu din wanne ne za mu ci yankan muhammadu to duk abun da ka kawo kai mai gaskiya to mai ƙarya shedan ya tura masa wani abun da zai zai bugi maganar ka da shi inda maganar ka za ta faɗi a gaskiya ba ta faɗi wa nazzihu bil haqqi al batil fa yanmaqu fa idha huwa zahik Allah shi zamu ka duk sai ƙarya ta taru ta taru mu dauki gaskiya guda da mu duka kan ka sai ta wazi يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ولا ود lokaci ya musu nisa faƙasar ƙulubun zuciyoyin su kai tauri wa aksarun fasiqun wa kasirun minhum fasiqun manzo Allah sallallahu alaihi cikin wani hadisi yana cewa annabi Musa da jama'a su kan addinin Allah daidai na gaskiya amma kamun zamanin annabi Isa son zuciya da taurin zuciya sai ya sa suka rarraba addinin har kashi saba'in da ɗaya افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كامون النبي إذا سنزب كشي سبعين دقايا النبي إذا كل وقت ديك زامن ينسى domin ya yi annabcinsa da wa'azinsa duk na wata talatin ne shekararsa talatin da uku aka ɗauke zuwa sama to wa'azinsa da yawonsa da abin da ya duk a cikin wata talatin ya yi su to wannan zamani dukkansu gaba ɗaya da shi da hawari yawansa suna kan gaskiyar Allah to bayansa kamun annabi Muhammadu ya bayyana tsakanin sojin shekara ɗari shida da wani abu ɗin nan to sai da addinin nasara ya kasu kashi saba'in da biyu mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'an mu lokacin da annabi yake nan da shi da sahabbai da tabi'ai wato khairul quruni guda uku din nan yace ana kan gaskiya amma bayan nan kamun tashin duniya sai an raba sai an raba addini ya kasu kashi saba'in da uku duk ko sai sun ziyarci wuta sai dai guda daya wahilati takuna alama ana alaihi wa sabil yawma أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون
bayyana lakum ayati la'allakum ta'qilun kila ku ku sani ya ku jama'an duniya tun daga zamanin sahabbai har tashin duniya ku san fa Allah yuwilar da ba da mautiha Allah nan wanda yake raya kasa bayan ta mutu to in kun yawan zikiri din nan zai raya ku zuciyoyin ku bayan sun mutu daga fana ni wanda zikiri Allah zai raya ku zuciyoyin ku bayan sun gafara kun gafara sun kushe ila manzara da yau kan bayyana ran raya ne Allah ka dai na yi ku bayani illa billah ayoyi imi imi na Allah ku dace ne ko za mu hankalta don zikirin Allah yana raya zuciyoyi rashin zikiri yawan magana yawan rubutu yawan dariya yana kusan da zuciya yadda yau suka gini a yawan da zikirin Allah a yawan da zikirin Allah wani ba wa ƙarfi mai kara haka zo ana magana da wani da kuma ana kan yanki da haka ya fadi yana cikin shi ne ko ba wani da ya kai magana da wani da ya magana da zai abu biyu ne ko dai in yi maganarsa ko in faɗi la ilaha illallah wai da lokacin da kuke magana sannan in ina faɗin la ilaha illallah ko kuma kuna faɗin maganarsa ni ma da na bar la ilaha maganar maganarsa wanne ne ya fi a rubuta min a cikin littafin la ilaha illallah la ilaha illallah ko a rubuta min littafin a cikin wani mugu wani mugu wani mugu shi yasa ban yi magana ba saboda haka mutane su kame bakin su su kyauta zato su rika faɗin man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to in zai yi magana ya faɗi alheri in ba zai iya faɗi alheri ba to yayi shiru sakata salima ke ilam anna Allah kusani Allah la shi Allah yuyi shi ke yana raya al'arsa ba da mautiya bayan ta mutu kad bayyana lakum al-ayati hakika mun muku bayanin ayoyi la'allakum ta'qiluna ko za ku hankalta إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لهم ولهم أجر كريم
اعلموا ان الله يرضى الرد قد بينا لكم لا لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا تضاعف لهم ولهم اجر كريم آه ان المصدقين والمصدقات كم بايا انت مكو آه امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كريم an ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah kuma ku kashe kuɗin ku saboda Allah fidda zakka ne na farilla ciyarwa na iyalai ciyarwa na iyaye gajiyayyu ciyarwa na miskinai da baki taimako dai kowane irin shi ne na faƙari in faƙi da kuma ba da kuɗi a tafi jihadi mun gaya muku wannan to mun gaya muku duk wanda ya haka za mu ba shi ajirun karimun wani irin lada mai wani irin girma to za mu sake ƙara muku indal musaddiqin al musaddiqati dukkan masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata wa aqradullaha qardan hasanan suka amsa kiran Allah suka bashi rancen nan da yace wa aqridullaha qardan man zal ladhi yuqridullaha qardan hasanan fa yudaifu lahu wa lahu ajrun kam can baya wa aqradullah qardan hasan suka bayo Allah rance rance mai kyau to wannan yudha'afu lahum za a ninninka musu lada wa lahum ajrun karim kuma da wani lada mai daraja wanda su ba san iyakan darajarsa ba da farko mutum idan ya ba da sadaka wato martaba ta farko kowane guda ɗaya a ƙara maka tara a baka goma man ja bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya kawo aiki mai ce guda ɗaya za a bashi kaman sa guda goma karamcin Allah mi ko tara hada da naka ya zama goma idan aikin ka tsakaninka da Allah yana yin kyau tsakaninka da bayin Allah yana yin kyau yaya kyan aiki tsakanin Allah da bayin Allah tsakaninka da Allah Allahu akbar baka da kowa sai Allah tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum farkon sallah da karshen sallah inda ana tafiya haka haka to za a riga ƙara maka martaba kamar yadda kuke jiyara ce ko O3, O4, O5, O6 har zuwa 17 a gwamnati to na ce haka ne to na farko shine dai kowane guda ɗaya baka goma in an ci gaba a ƙara maka a ce akan kowane guda ɗaya a baka ɗari bakwai masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kama sai habbata nan bata sab'a sanabin fi kulli sumratin mi'atu habba wallahu dha'ifu liman sha'a Allah wasi'un alim daga nan kuma in girmanka ya wuce nan tsakaninka da Allah ya yi kyau tsakaninka da bayin Allah ya yi kyau sai a ƙara maka martaba a kai ka wajen wani hadisi da Abu Huraira ya rawaita ina cewa innal mu'mina la ya'malu amalan yudabi alfai alfi hasana falamma qala sallallahu alaihi wasallama kala qawluhu ta'ala inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Abu Huraira ya ce manzo Allah ya taba cewa mumini yakan aikata aiki guda ɗaya a bashi lada na dubu sau dubu biyu wato miliyon biyu akan kowane aiki ɗaya da annabi ya faɗa sai ya karanta mana wannan aya inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunta bayinsa ko da kwayar zarra wa in taku hasanatun in an samu waya aikata kyakkyawan aiki yudha'if ha zai ninninka ta wa yuti min ladunhu ajran azima ya bada wani lada mai girma daga gare shi to mutum ya kai wannan matsayi to sai a tura shi wajen jarraba kamar dai wanda kai sabintin din ba ya kure ba to sai a tura shi wajen shi wannan sai a tura shi wajen jarraba da tula wurna fi amwalikum wa anfusikum wa tazmanna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu inna dhalika min azmi al-umur ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون Allah zai jarrabe ka a cikin shanin dukiyarka ko shanin ranka ko rayukan masoyanka za ka ji ko maganganu masu muni a wurin kafirai wanda ba kai musu komai ba wa ta zama annamin da zai uzur kitab min qablikum wa min Allah ashraku azan kathiran wa in tasbiru in kuka yi hakuri akan wannan wa tatta kuka ji tsoron Allah ko kuma wa nabluwannakum shay'an min al-khawfi walju'i a jarrabe ka da tsoro da yunwa wa nasimilan wadan fuzi da a rage maka dukiyarka ta lalace ko gobara ko sata ko ɓannan ruwa ko dai bushewan gonaki ko mutuwan dabbobi wa nasimilan wadan wasu samarati lalacewan gona wa bashirin sabiri da annabi kai wa duk wanda ya haƙuri akan waɗannan bala'o'i ka wannan jarrabu duka ya ce shi dai ai daga Allah yake kuma wajen Allah zai koma duk abin da Allah ya bashi ai daga Allah abin yake don abin ya koma ga Allah ai shi ma zai koma ne ga Allah to in yayi haka kai masa albishir shi mai wannan hakuri kai masa albishir wa bashir sabirina to idan mutum ya kai wannan matsayi sai Allah ya kira shi ya ce masa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin tsakaniya da kai yau ba lissafi ba daya a baka goma ba daya a baka ɗari bakwai ba daya a baka miliyan biyu a yau ba lissafi tsakanina da kai yuffas sabira jawab bi gairi hisabi to ya kai wannan matsayi sai ya rika tambayar kansa shin ni kan bawan Allah ne ko leburan sa ne ina tambayan kaina ni din nan kan bawan Allah ne ko leburan Allah ne na kan ji Allah in zai sa ni ake wai sai ya faɗi abin da zai biya ni ko a sani na lebura ne ake yin ladan aiki da shi ba bawa ba Allah dai kana mini karamci ne akan maganar lada amma ni ya Allah na gode na gode na gode kai nake nema yardarka nake nema Allah ce to yardan Allah ko yardan Allah to watta bi sabila man anaba ilayya tashi ka koma bayan safu can ka koma bayan salihai su jawo ka su hada ka da shuhadawu shuhadawu su ja ka su hada ka da siddiqai siddiqai su miƙo ka hannun annabi ka dawo wa yudi wa yudi Allah war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فسيجي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له duk abin da yake na cikin babin imani sai ya ji zai iya yi yawan istighfari yawan salatin annabi yawan zikirin Allah kyakkyawan kyakkyawan zato da muminai kyakkyawan zato da waliyai to wannan shine ake kiransa wanda ya karbi wannan ya kai wannan matsayi shine zai iya karban ɗariƙun waliyai don ya tafi tare da su
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أكثر طريقة تجانية تقول أشكى هو أفتح بعد هذا طريقة بعد يا رسول الله سنة تجانية إذا أكثر هذا صلى ringa ta cikin jama'a za a girma iyaye a musu biyayya za a yi jam'in wazihar jam'in zikirin zuba in akwai abokai kuma ba a shan taba kuma za a ƙara tsoron Allah don a ji daɗin bin umarnin sa a nisan jabin da ana za ku iya na baka da gashi wata jari kaje ka karba na ya baka da gashi wata jari ku je a koya muku lazimi da wazifar zikirin juma'a والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا بالله ورسله كما أن جابوا ياي نيساني شوى فاليوم لا إلم أن الحياة إلم أن لا يولد الضباب قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله wanda suka amsa kiran da aka yi aminu billahi wa rasulihi an fi ma jalakum wanda suka amsa wannan kira wallazina amanu billahi wa rusulihi wato ya zama laffun wa nashrun washwashun kenan domin can an ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu to da aka zo nan bayani sai aka fara maganar infaqin kamun imani din wa والذين آمنوا بالله ورسله duk waɗanda suka yi imani da Allah da dukkan manzannin Allah gaba ɗaya in dai duk wanda ya imani da Allah da dukkan manzanni gaba ɗaya ula'ika su waɗannan mutane su ne a siddiƙuna washuhada'u inda rabbin su ne siddiƙai su ne shuhada'u a wurin Allah Ubangijinsu wato ƙofa tana buɗe mutum zai iya zama siddiƙi ko yanzu ga ƙofa tana buɗe duk wanda yake kyakkyawan imani da Allah ya kyakkyawan imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to zai kai makamin siddiƙi da shahidi annabci ne kawai aka rufe Qur'ani ne yake magana wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna washuhada'u inda rabbi wanda suka kai matukan imani da Allah da imani da manzon Allah sune siddiqai sune shuhada'u a wurin Allah ubangijin su wannan qur'ani kenan ashe ba rufe ba hadisin muslim yana cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa na ba ku riko da gaskiya ku rike gaskiya ku rike gaskiya idan mutum ya yi riko da gaskiya ba zai gushe ba gaskiya nan tana jawo masa dukkan hanyoyin alheri sai ya tattara su hanyarsa gaba ɗaya gaskiya nan ta jawo masa dukkan hanyoyin alheri daga ƙarshe sai gaskiya nan ta tura shi har cikin aljanna mutum ba zai kuce ba yana yin gaskiya yana kirda don gaskiya har a rubuta shi a wurin Allah wane na wa siddiqi wato mai yawan gaskiya ba a rufe ba ba a rufe ba kar a yi mugun zato ba a rufe wa littaka ba ana nan ana samu har gaba da gobe a rike gaskiya a yi kirda a faɗi gaskiya a kirda gaskiya wato abinda ka san ainihin ka faɗi gaskiya su yadda ka sani wanda kuma ka kai shakka to kai kirdado ya zama kasa ya fi ya zama ta sama idan mutane ɗari da hamsin ne karkace kai sun kai mai tam kace na tabbata ne sun fi ɗari to shi kayi kirdarun gaskiya kenan ulaika hum siddiqun wa shuhada inda rabbihim sune kuma shuhada sune siddiqai sune shuhada a wurin Allah ubangijin su lahum ajruhum wa nuruhum siddiqai dai wanda ya kai matuƙa mubalaga cikin gaskata Allah duk abin da ake ai imani da shi in ya shafi Allah ya shafi manzanni ya shafi mala'iku ya shafi littattafan Allah ya shafi ranar lahira ya shafi kaddara komi abin da aka ba duk kai ka yadda ba za ka yi musun komi ba misali a ce Allah yana da waliyai yadda annaba suke da da mujiza annaba ma Allah ya yi musu karama to kaga wancan na farko in ka ce baka yadda ba sai ka zama kafiri wannan na biyu ko in baka yadda ba za ka zama kafiri sai a ce kai inkari sai a tambaye ka to Allah kan bai da ikon waliyan ne ko bai da ikon ya ba su karama tunda ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadirun me hujjarka Allah bai da iko yi waliye yana da shi Allah bai da iko ba su karama yana da shi ko duk abin da baka sani ba babu shi a wajen Allah baka san walittaka ba walittaka kenan wajen Allah baka yarda kana ba karama kenan wajen Allah a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali a cikin suratul kahfi ita suratul kahfi ta bayan ta sura ce ta annabawa da shari'a suratul isra'i kenan suratul kafi ko tawalittaka ne da waliyai da karamarsu da muridancinsu da ma'arifarsu a cikin suratul kafi saboda haka ne ya buga mana misali kare ya bi waliyai sun shiga kogon dutse baya sallafa shi karen nan ba su ba shi lazimin safe da lazimin yamma ba su ba shi zikirin juma'a ba ba su ba shi wazifa ba shi karen amma da yake ya bi ya bi bayin Allah waliyai wa labisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a shekara ɗari uku suka zauna cikin kogon dutsen nan tare da wa kalbuhum basidun zira'i bil wasid karan su ma yana nan wani qallibuhum zata lamin wa zata shimal mu muke juya su hakarkarin dama da hakarkarin hagu har shekara ɗari uku da tara karan su ma haka yana nan lafiya karau karen shekara ɗari uku da tara bai rashin lafiya ba bai ji yunwa bai mutu ba me yasa haka ai ba karamin kare ba ne karen waliyai ne fa karen waliyai ne fa don Allah kare ya bi waliyai ya nuna karama kare ya yi karama shekara ɗari uku da tara bai mutu ba da Allah kare bai nuna karama ba shekara ɗari uku da tara su waɗancan in bayin Allah ne su mutu ba su mutu ba shi ko kare na ruwansa tun da baya sallah amma tun da yake karen waliyai ne shi ma sai aka bashi karama shekara ɗari uku da tara zaka ji limamai ko ina suna karatun sunan kare wa kalbuhum basidun zila sai kula salatatu rabium kalbuhum ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجل ويقول سبعة وثامنهم كلبهم كلبهم كلبهم don me don ya bi waliyai waliyan kuma fa ba irin na zamanin mu bane ba a'a na zamanin bani isra'ila ne ba irin zamanin mu na kuntum khaira ummatin ba to don na bi shehu tijani na zama karansa shehu tijani kan manzon Allah ne waliyi ne irin na wannan zamani na kuntu khairu ummati ukhrijal nasi ya haddace qur'ani na shekara bakwai kamun ya kai shekara 21 duk duniya ya yawo wajen inda ake kiran manyan maran duniya na gabar na yamma ya rasa wanda zai karantar da shi wani abu kamun ya kai shekara 36 duk duniya a zamanin nan sun masa shaida shi waliyi ne sharifi ne mutumin kirki ne to don na bi wannan waliyi na zama karansa ya koya min lazimi da wazifa da zikirin juma'a sai in zama dan wuta to duk masu sukan waliyai da karamomin su ba su yi imani suratul kafi ba kuma da domin ita surar ta faɗa ai ta ce man yahdillahu wal mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye wanda Allah ya bar da shi ba za ka samu masa wani waliyin da zai kama hannunsa ya isar da shi ba domin murshid mai isarwa ne domin lokacin da aka ci annabi Musa ya tafi wajen wani malami ya yi karatu wajensa da ya je abin da ya faɗa kenan yace halatta biyu ka ala an tu'allimani ma ullimta rushdan bai ce hudan ba hudan ka aika yansu na annabawa rushdan kuma na waliyai ne yahadi ila rushdi mai shiryarwa in ya kawo mai isarwa kuma sai ya dauka ya kai to duk masu sukan waliyai sun soki martan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun gajiyar da ikon Allah Allah ce yana da ikon yin komai to waliye ne bai da ikon yi ba su karama ne bai da ikon bayarwa to alhamdulillah lalle akwai waliyai Allah ya sa mutane su gane su daina zagin waliye balle su yi gaba da Allah Allah ya ce man adali waliye faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliye na sanar da shi zai yake shi yaki da Amerika ba dadi balle yaki da Allah
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم to waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa gabaki ɗaya waɗansu Allah ya ba su makamin siddiqiyya waɗansu Allah ya ba su makamin shahada sun zama as-sabiqun as-sabiqun lakal muqarrabuna to waɗanda suka biyo bayan su ashabul yamini kuwa lahum ajruhum wa nuru su suna da ladan aikin su kuma suna da haske ranar da munafikai da kafirai suke cikin duhu su za nuru yasqa bayna aydihim bi aymanihim za su ga cewa rabbana atmim lana nurana wa ghafir lana innaka ala kulli shay'in qadir suna cikin hasken su su lahum ajru wa nurum wallazina kawaru wa kazzabu bi ayatina wanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu ayoyin Allah wanda ya ba annabawansa tare da mu'jiza ayoyin Allah wanda ya ba waliyansa tare da karama wa kazzabu bi ayatina ulaka ashabul jahimi su waɗannan kam ba za su samu ajruhum wa nuruhum ba ba za su samu ajrun karimun ba ba za su zama siddiqun wa shuhada ba ulaka ashabul jahim wuta za su fara Allah ke
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر
ya kula da sallah ya yi ta cikin jama'a na samu girma iyaye yi musu biyayya jabkin wazifa jabkin zikirin juma'a in an samu jan uwa ko ba a shanta ba kuma za a sa tsoron Allah zuciya don a nisanci abubuwan da ya hana a samu ikon bin abubuwan da yake za ku iya na ba ku kirga shautu jiya ce kun karba na ba ku kirga shi ce kun karba zuwa koya ne kuma ba ku kadai ba duk wanda ya ji muryata duk inda yake idan da ya kai wannan sharadi in an shiga ba a fita ba haɗawa da wata ɗariƙa ba a ziyara wasu wali ziyara bara ce ko gidan babban mutum na sauka ba zai bari bara ba balle na sauka gidan shehu tijani kulawa da sallah da yin ta cikin jama'a an samu jama'a girmama iyaye da musu biyayya in mace ce girmama mijinta da yi masa biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in namiji ne in mace ce kulawa da sallah kulawa da lazimi da wazifa da zikirin juma'a shan taba a gurin kowa mace da namiji kuma sa tsoron Allah a zuciya a wurin kowa mace da namiji duk wanda ya ji wannan na ba shi ɗari ga shoti jani in ya karɓi wannan sharaɗi ya nemi muƙaddamin da zai riƙe hannunsa ya gaya masa me ake yi me lazimi me wazifa me zikirin juma'a Allah ya اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا كسني ياكو جماعة دنيا قبادا annama hayatu dunya la'ibun wa lahu ba abin da yake cikin duniya sai wasa iri biyu wasa na yara da wasa na manya wasa na yara la'ibun wato wanda yake wasa da yawunsa yaro kenan lu'abu wa lahawun da wanda yake wasa na sha'awa wasa na sha'awa wasan da ba sha'awa shine la'ibun wasan da yake da sha'awa kuma shine lahawun la'ibun wa lahawun wa zinatun da kuma ƙawa kayan ƙawan duniya lahun wazinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun wa tafakurun da alfahari da juna wa takasurun da neman yawaita abin da kake da shi kana da gidaje kana so ka ƙara kana da motoci kana so ka ƙara kana da mata biyu ko uku kana so ka ƙara wa takasurun kenan filan wali a cikin dukiya wal auladi ubangiji tabaraka ta'ala ya karkasa mana zaman duniya a nan ilamu anna wal hayatu dunya la'ibun wato mutum yi in an aife shi ya zo yana kama da biri in an cire sunan biri an sama sunan mutum a cikin shekara bakwai duka yana biri din ne dai yana neman yadda zai yi banna to daga nan an sa shi makaranta sai ya zama mutum mai karatu ba biri ba to a lokacin shekara bakwai din nan na farko duk aikinsa laibun ne tun ya kai shekara bakwai na gaba an koya masa karatu ya zan malami mai shekara goma sha hudu to in ba malattan nan ba har yanzu na cikin laibun ne to amma in ya wuce shekara goma sha hudu shekara bakwai na gaba wanda zai a nan da ba cire na biri ba kare zai zama kowa ya san halin kare mun faɗe shi kwanan baya wato idan na farko dai mutum in ya zo duniya zai zo yana kama da biri to banna yake so daga ya suma rarrafe ya kifar da wannan ya hada wannan da wannan ya raba wannan ya banna da yake so har ya kai shekara bakwai banna yake so biri sosai to in ya kai wannan shekara bakwai sai annabi ba da shawara a kai shi fadan Allah ya zama mutum ba biri ba ya sallah kenan ya gana da Allah to daga nan da an bar shi ba kai shi fadan Allah yana sallah ba biri ne ba abin da yake sha'awa sai banna to shekara bakwai na gaba abin da zai zama kare me me kare halinsa halin kare yawon banza yawon sata rena manya zakin manya faɗaɗinya da cin mutuncin baki halin kare kenan idan an cire halin biri an sa halin mutum ya zama malami in an cire halin halin kare sai ya zama malami sosai mai shekara goma sha hudu muna da yara mai shekara goma sha hudu sun haddace qur'ani suna yin tafsiri muna da su alhamdulillah a shekara bakwai na gaba wanda zai ba shekara ishirin da ɗaya idan ba gyara shi ba jaki zai zama me halin jaki bai halin jaki ba kyau gara kare gara kare kare ya san gidansu kare ya san mai shi kare ya san abokin mai shi kare ya san dukiyar mai gidansa jaki bai sani ba bai san gidansu ba bai san mai shi ba bai san dukiyar mai shi ba sai wauta sai nuna karfi sai wauta sai nuna karfi sai alfahari da zakari sai yin barbara gaban jama'a sai wanka da toka to wannan halaye guda uku in ba ce halin biri ba na kare ya zo ba ce na kare ba na jaki ya zo to wannan kan sai an hada da hadidu da masu ran suratul hadidi ce sai an hada da hadidu littafi ba zai amfani ba wannan mutum littafi ba zai amfani shi ba sai hadidi sai karfi inda ya hada wannan halaye guda uku su ne terrorist su ne dukkan bannan da ake duniya wanda hali uku nan ba a cire su ba shi biri ne mutum wane wane biri a banna tun da yake shi mutum ne shi kare ne shi mutum to wane kare rashin kunya wane kare cin mutuncin manya wane kare kin baki wane kare sata shi jaki ne to wane amma mutum ne wato yafi yafi jaki hauka yafi jaki wauta ya duk abubuwan da ka sani ba su da kyau zai iya yi to idan mutum ya kai shekara bakwai din yace la'ibun shekara bakwai lawun shekara bakwai laibun wa lawun wazinatun to in ya wuce shekara goma sha hudu ba abin da yake sha'awa kuma sai ado wanka keskes ta guwowinsa a wanke takalminsa a goge inda ya kai shekara 21 waziratun wa tafakhurun bainakum idan ya kawo ya ƙara shekara bakwai akan shekara 21 sai alfahari kuma hamu yara kanana yanzu in ka ji yara na in ka ji yana sai kai mamaki ga mu yara ga shekara 28 din ba sai yana alfahari shi yana da gidaje yana da ƴaƴa yana da mata yana alfahari wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kuma kullun nema yake ya ƙara ya ƙara ƴaƴan ya ƙara matan inda ba su kai ba su kai hudu ba kullun ƙara dukiya to wannan misali da na buga muku inji Allah ka masalin ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu kamar yadda girgije wato hadiri in ya sauka akan ƙasa aka yi shuka shuka ta tsiro sun mai hiju sannan ya kai matukan karfinsa matukan kyansa matukan kayatarwansa in ya kai karshe me za a yi a girbe shi ya zama karmami ya zama ba komai sauran ya kone to haka duniya take tana tashi kamar da gaske amma kamun lokaci wani lokaci ka ji babu ko babu ita duniyar ko babu kai dole ya samu babu kam sun mai hiju fatare musfarrar sai ga yayi yayi fatsi fatsi yayi kusan bushewa kenan summa yakunu huraman sai ma ya zama fatattakakken abu wanda yake kakkaryayyun abu wanda bai da amfani wa fil akhirati azabun shadidun wa qafiratun min lawri albishirunku muna baku tsoro muna baku albishir akwai azaba mai tsanani a lahira in ita ka zaba ga hanyar ta nan a'udhu billahi hanyar ta hanyar karyatawa kafaru wa kazzabu ba amanu wa amilu ba amanu wa amilu nasu daban kafaru wa kazzabu nasu daban sai wanda ka zaba wanda zai kafaru wa kazzabu za ka sabur jahimi wanda amanu billahi wa rusuli wa kamu siddiquna shuhada sai ka zaba a lahira akwai azabun shadidun azaba mai radadi na masu karyatawa wailun yawma idhil lil mukazzibina wa maghfiratun min Allah wa ridwanun akwai kuma gafara wata iri akwai wata yarda mai girma wata iri ita kuma na wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa wallazina amanu billahi wa rasulihi lakum siddiquna wa shahadu inda rabbihim din to wato yardan Allah shine sama da komai yardan Allah yafi aljanna dadi saboda haka Allah ya ce wa rizwanu min al-akbar zalika wal fawzul azim to alhamdulillah umar hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah yana ce ya kamata ku gane rayuwar duniya da wani abu ne dan jin dai dan kadan na rudi kar ku rudu da wannan ku nemi lahira ku nemi Allah ku nemi yardan Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji ganmu Allah ya ji iyayenmu da malamu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah Allah